من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله سبحانه وتعالى وجيا بهذا أولنا مثلاتي البركة دومنتي قبل تفسيرنا القرآن a wannan wuni na tara da wata na ramadana shekara ta 1446 Allah suna albarka da alkhairi a wannan haduwa ta mu insha Allah wannan shi ne darasi na biyu a cikin wannan sura suratul mutaffifin wanda wannan sura Allah madaukakin sarki ya buɗe ta da narkon azaba akan masu rage ma'auni wanda bayani ya riga ya gabata akan ayoyi guda shidda wanda duka suna magana ne akan masu rage ma'auni da kuma wa'azi da aka yi musu akan ba su tsoron haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki gamuwa da Allah maɗaukakin sarki tsayuwa gaban Allah maɗaukakin sarki a ranar tashar kiyama wanda muna ciki mun ɗan shiga ayoyin da za su zo su ne kalla inda kitabar tijjara fi tijjiri mun fara karanto su lokaci insha Allah kenan ta kansu za mu fara sai mu haɗa su da ɗan uwansu da izinin Allah idan mana zai iya karanto mana wannan ayoyi inda ka kalla inda kitabar tijjari da fi tijjin har zuwa ayar da take sumar kawai hada da zai kuntun fi tukar nibon insha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون نعم وأنه كنسون الآيين دع الله وكثركي yake ba da labari akan halin kafirai fajiran bayi a ran tashar kiyama littafin da ake rubuta ayyukansu ina yake makomarsu ina take hukumar da za a masa ran tashar kiyama in an kare magana kuma sai a shiga kuma kan bayi kubutattu bayi nagari na ƙwarar kina Allah maɗaukin sarki ce kalla wannan kalma ta kalla malamai suna fasarta ta da kalla tabbas haƙƙan haƙiƙa in magana haka ne yadda za a faɗi yanzu wasu malamai suna fasarta ta kalla suna fasarta ta kafirai tunanin da kuke su bari ga haƙiƙanin labari yan mamakon dai abinda zai yi kusan mekewa da magana shine kalla haƙƙan kalla haƙƙan tabbas inna kitabul abrari littafi inna kitabul fujari littafi na fajiran bayi lafi sijjin yana sijjin yana guri wanda yake mai kunci kuma wanda yake kasa a ko'ina kamar yadda za mu gani insha Allah kalla lalle tabbas inna kitabal fujari littafi na fajiran bayi suwaye fajiran bayi malamai suka ce mushrikai kafirai fasikai domin fasiki ma fajiri ne yana fito na fito da Allah maraukin sarki Allah ka raba mu da wa'annan laifukan lafi sijjin sai Allah ya kawo namu ta ta'kidi lafi sijjin tabbas yana cikin sijjin gurin da yayi kunci kuma yayi zama kasan komi daga cikin halittu shine malamai suka ce a kasa ta bakwai kawai da zamu gani insha Allah kenan an kalu ba wannan magana da aka wajen wannan ayyar da Allah ya zo da ababe masu akka da magana masu tabbatar da magana guda uku abu na farko kalla haqqan akka da magana yake tabbatar da magana yake inna tabbatar da magana yake wadah la na fi la ma'annan ta wanda ta shiga a fi inna ita ma tabbatar da magana ce kamar da Allah ya zo da salasu muakkada yadda ya zo da ababe guda uku wanda suke tabbatar da magana zai nuna maka haƙiƙanin al'amari littafin firajiran bayi ga makomarsu shi ne mafi kaskancicin guri mafi zama ƙasa shi ne a ƙasa ta bakwai sannan kuma hannu ya yi kowane guri zai zai saboda al'allama ibn kafir yake cewa sijjin din nan fa'ilun ne ya zo ne akan wazani na fa'il na daga fijin an ciro shi ne daga fijin shi kuma fijin a yaren larabci guri ne mafi kaskancaccen guri sannan kuma hannu guri ne mai kunci ko da a yau da gobe za mu iya ganin fijin gidan kaso za a iya samun yalwa to kunci gare shi a asalin kalma to kuma an yi amfani da shi a nan gurin a asalin kalma shine ibnu kasir yake cewa wa huwa dhiq shine kunci wa sijinin muqim da kuma kaso na dawwaman ne mai dawwaman ma mai dawwama wa makanin tahta al-ard sabiqa sabi'a guri ne a ƙasan bakwai a ƙasan ƙasa ta ƙasa ta bakwai ƙasa ta can ƙasa in kama da misali nan muna ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ƙasan bakwai to a ƙasan ta guri ne kaso ne na me yake da suna na fajiran bayi makomar su ce littafin su ma an yake shi ne malamai ke sassantawa inda kitabar abra ga fi sujjin wasu malamai suka ce ayyukansu an rubuta a wannan gurin kasan bakwai wasu malamai suka ce la inna masirahu makomarsu makomar arwahinsu ruhinsu in suka mutu fajirin bawa in mutu ba saboda ake kai ruhin shi ruhin shi ana sanya shi a kasan bakwai gurin wutar jahannama Allah ke shi ne malamai suka ce inda kitabar fujjari lallai littafi na rubuta ayyuka na fajirin bayi lafi sujji yana cikin sujji a wata fassara inda kitabar fujjari lallai makoman aiki makoman fajiran bayi lafi sujji shi ne yana cikin sujji wannan guri wanda yake mafi kaskancaccen guri kidan ka gana sujji ابن كثير قال غير واحد من المفسرين وكما من العلماء هي السجين هي الأرض السابعة سجين شيء شيء قصة تبقى تو هنا غرينة قصة تبقى واسمع المكتلا سجين wani wata rijiya ce ta kaso a cikin wutar jihar ma ma ya kunde aikin bayi a nan ake rubuta shi sannan kuma domin ko masu aikin bayi fajiran bayi a nan ake rubuta ayyukansu sannan makomarsu ma dai nan ne ita ce dai wutar jahannama wani kaso ne a cikin wutar jahannama Allah ke kina wannan ayat kawai tana nuna mana wuta fa matabbacinta a ƙasan bakwai take innal munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar munafiqai suna makakar kasan wuri na wutar jahannama kaga a kowane guri ana nuna maka wutar jahannama kasa kasa ne to ita kuma aljanna sama insha Allah kamar yadda zamu gani in mun zo bangare na al-abra Allah madaukakin sarki ya ce inna kitaban kalla inna kitaban fujjar da fi sujjin sai Allah madaukakin sarki ya zo da wani uslubi na istifami da tashwiq Allah ce wa ma adraka ma sijjin kai ne ya san na yadda kai menene wannan abin sijjin din nan malamai ke cewa wannan istifhami ne litta'zim wa tahwil istifhami ne tambaya ce aka yi dan a girmama wannan sujjir din dan a tsoratar da kai shi Allah ce maka shine Allah mawakin sai ke cewa ma adraka ma sujjir ya Allah yace kitabun mawqum littafi ne wanda an rubuta ayyukansu a ciki ibnu kathir ya ce wannan ba fassara ba ce wata sujjir wadda inda ma bayani ne na aikinsu su ji makomansu su a tafsir a fassarar da inda ka tsaye da ba ce inda kitabul amrar da inda kitabul fujjar da su ji makoman aikinsu makomansu to a wannan masana yace nan kitabun marqum ba fassara ba ta wata sujji inna ma ana bayanin aikinsu an rubuta sannan kuma domin wasu ita ce jirin da ta wuce amma kuma a fassarar da malamai suka ce aikin da ake nufi a cikin an rubuta shi a cikin sujjin din kenan wannan ayar fassara ce ta sujjin sujjin din kitabun wani littafi ne wannan sujjin ne na aikin su da aka rubuta an riga an gama kitabun marqumun littafi ne wanda aka rubuta aka zana ayyukansu ta yadda ba a goge shi kuma ba a wuce shi yadda ka san an yi zanen kaya wasu malamai suka ce la kitabun marqumun kitabun maktubun masruhun minhu wa maktumun littafi ne wanda aka rubuta ayyukansu an riga an gama rubutawa kuma an yi mishi gashe ba a canzawa kai ka san duk takardar aka wata gashe ba tabawa ko ba ƙari ba rai ko to haka aikin ita ne an riga an ƙare ha an mushka shi maktumin bi khatami da dubba alal intihar ne an yi mushka shi da babu ƙari ba rai ba haka fasarar malamai suke kenan dai duka fasarar guda biyu kusan yani abu ɗaya da suke bayani akan shi shine an riga an rubuta aikinsu kuma an ƙare Allah ya rubuta haka la yumha wala yumha ba a gogewa kuma ba a mace duk abin da kai kawai tsawatar da su yake hanya ɗaya ce tuba dama an bayyana tuba tana goge abin da ya riga ya gabata Allah sai ba a ganin Allah maɗaukakin sarki ya bayyana makomar fajiran bayi da kuma aikin su shine sujji sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wayyun yawma ibilin mukaddimin kwarin azaba ya tabbata a wannan wuri wuri na tashan fiyama yin mukazzibin ya tabbata da makaryata wanda suke karyata addinin Allah wala ba kowane makaryata ba suka shiga ran gurin inda ba makaryatan da suke karyata addinin Allah suke karyata ranar sakamakon ko wanda tafsirin zai zo aya da zuwa wainun malamai ta ce wainun wani kwari ne wani kazazzabe ne a cikin wutar jahannama in an bude shi a wutar jahannama wasu wani suke to ya tabbata a ranar tashar kiyama yin mukallibina da masu karyata addini wanda ke har karyata addini shi ne kamar ka tambayi su wane ne wa'annan masu karyata addini Allah ɗaukin sarki ya ce allazina yukazzibuna bi yawmin din su ne wanda ke karyatawa da ranar sakamako kwarin azaba na rukun azaba ya tabbata akan masu karyata da ranar sakamako kafirai mafi yawan su sa gaskata ranar sakamako suna kareta su ce abin bayyana ne a ce mutum ya mutu shi yasa za mu ga ɗan indiya ƙonawa suke ɗan cana wasu su ƙona wasu allahu alam yanka suke cinye su ne suna daga cikin a duniya waɗanda ake zargi ina suke kai ba wa wuce su ana samun wasu masu ƙosawa a cikin amma ina suke kai wasu su kona wasu taruwa wani wasu birni ba a musulunci birnewa yana tare da birnewa birnewa a cikin daidai da mutunci da makamanta da yin mahimma ya ku ɗan adam a kowane hali yake allah sai ya tada shi ba tashar tsama sai ya tada shi domin tashar tsama to su suna karyata haka da ke ta yada a yi na'am mun ji wa'inda suka mutu aka binne su wanda aka gona wanda zaki ya cinye shi wanda ruwa ya cinye shi wanda ya mutu a sahara ya koma ƙasa kaga kai tun da tunani na kwakwalwa wanda mafi yawan waɗanda suka karanci falsafa suka yi imani da ita filozofi suka sayi suna karyata da ranar tashar kiyama suna karyata da ranar tashar kiyama suna karyata da ranar sakamako wani kan imani da ya fi tsoron kwakwalwarsu shi kuma ka'ida a musulunci dukkanin abin da na gaiwo ne ba ka sa kwakwalwarka kwakwalwarka kafira ce akan sai ibrahim da duk abin da labarin ne na gaiwo amanna billah imani ne za ka yi mutlakan babu wani ka yi bincike da kwakwalwarka in dai ba baka labari ba kai shi to bincike da kwakwalwarka zai ja ka yi zuwa ga hallaka saboda in ka yi bincike zuwa kwakwalwarka ƙarshe za ka yi binciken ka kan samun sakamako saboda gaihu dole ne da wahayi in baka samu ba sakamako to kai daman ka riga ka haka ba kwakwalwa ƙarshe za ka ba wa hankalinka ya yi hukunci ta ce kawai sanya da makamantar tsawa a zama ta kawai da sauransu to kaga wannan duk wanda yake karyatawa ko da ya amsa sunan shi musulmi da in yana karyata da ranar sakamako yana karyata shan kiyama to wannan yana daga cikin wanda Allah ya ɗauki sarki ya tabbatar da wannan nan a wannan lokaci kaga farantana ma mutum yana karyata ranar sakamako ya zai zama musulmi Allah ke wani yau mai idan yi mukaddibin kwarin azaba ya tabbata ga masu karyatawa wanda suke karyata ranar sakamako annabi ne yukaddibuna yau mai jin wanda suke karyata ranar sakamako kalma ta addini malamai ke cewa a cikin alkur'ani ta zo tana nufin ababe guda uku wani lokaci addini ya zo ana nufin da shi alhisab wal jaza sakamako kamar yadda wani gani nan wurin wani lokaci addini ya zo ana nufin da shi musulunci wani lokaci addini ya zo ana nufin da shi ibada kaga nan gurin addini ya zo ana nufin da shi al-hisab wal jaza ko gashi a cikin suratul fatiha maliki yawmiddin ana nufin da shi al-hisab da fasa
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين كابنا مالك يوم الدين الله شيء مملكة الران ساكمكو الدين نعم أنا هيدا شيء الحساب والجزاء أي يوم مالك يوم الحساب والجزاء ما يوم يزوع وانا سورة المطففين to da akwai inda kuma addini ana nufin da shi musulunci ana ƙara rai إن الدين عند الله الإسلام Allah ya ce addini a gurin Allah shine musulunci kaga nan addini ya zo bi ma'ana al-mu'taqadat wal a'mal al-mashru'a min Allah wasu ababe na kudiri da ayyukan da Allah ya shar'anta bayan shi kaga inna ad-din wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fa la yuqbal minhu wa fil akhirati min al-batil kina addini a gurin Allah shine musulunci wanda ya zuba musul addinin da ba musulunci ba Allah baya amsa mishi dai to kuma da akwai inda addini ya zo bi ma'ana al'ibada a wannan shi ne zai tsayin wahala amma inda an rike tafsiro da yake shekarar da mutu insha Allah wa da shi mun mutu shi addini bi ma'ana ibada sai mu ga wa zai ba mu wannan aya a tafsirin da ya wuce mu mun kuma ni wannan bayanin shi وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بقى أمر الشبع متعني سيدنا سبوتا وألا مخلصين له الدين سنا من إخلاص الدين إبادة ألا لله الدين الخالص ibada an tsa ga Allah take kaga addinul khalis ibada to rike wannan kawai da dinnan duk in ka kalma ta addini sai ka lura da siyasa me ake magana akan shi in ana magana ibada to ibada in ana maganar ranar alkiyama ranar sakamako to misali in ana maganar addini kawan mutunci makamantan haka to ana nufin da shi musulunci ne ne ka ga lura da siyasa Allah ya taimaka Allah ta alkhairi nan shine kiran addin kalma ta addini ta zo bi ma'ana yawmul hisab wal jaza kuma wasali ne ko ya bambanta da kalma ta bashi addini kalma ta bashi addini a wasali ne ya bambanta amma nasu harfukan zai zai shine Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yukazzibu bihi babu wanda zai karyata da ranar sakamako illa kulli murtadi sai wanda dukkanin wanda yake ƙetare iyaka Allah yake yin banna da laifuka tabbas ya san laifin shi yayi yawa dole zai karyata baba asimun ne yawan yin zunubi mai yawan sabon ma'amala wanda za ka ga yana karyata da ranar sakamako yura aiki shi za a ga aikin shi ya yi ɓanna ya kashe ya gudda jini ya ci haƙƙin mutane ya yi shirka to zai ya karyata da ranar sakamako saboda ya san bai da rabu bai da rabu a ranar tashar tsaro shi da zama wakil sarki ya ce ba ma yi kaddimu bihi babu wanda zai karyata da ranar sakamako illa kullum mu'tadin sai dukkanin wanda yake mu'tadin ne mai ƙetare iyaka Allah ne ai mutajawizun ya haddathul kufri wal dalal wat tughyan wanda yake ƙetare iyaka wajen sabawa Allah da kafirci da kuma bata da kuma da yake suna kagawa asimun mai yawan yin zunubi kasirun asami mai yawan zunubi to wanda kaga yana karyatawa daman mushriki ai ba ma maganar zunubi kaga bishe ta suna tsare ta wanda ya ɗauki maganganun ɗan falsafa su arasto da aflatun da makamantan haka ya ɗauke su sun yi maganar Allah bakka maganar zuwa kaga wanda ya ɗauki turawan yamma sun yi akan annabi shi akan maganar Allah maganar annabi shi to ba ka maganar zuwa shi to kaga duk wanda yake karyata da ranar sakamako yake karyata da ranar sakamako ko yake karyata sakamakon yara za a yi alkiyama amma yana karyata sakamakon ko kuma yara za a yi alkiyama yara za a yi sakamako amma yana karyata da azabar kabari to da mafallaci ne ya san makomashi ce ke sai karyata ta Allah ke wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin afim to siffofin shi ga siffofin shi wanda har yau da akwai su har wani za a ga yana amsa suwan musulmi yana da wannan sufuri idan tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin idan aka karanta mushi ayoyin mu ko za Allah madaukakin sarki sai ka jira cewa qala asatirul awwalin sai ka jira cewa wannan ta tsinniyoyi ne na mutanen farko amma yanzu hankali baya iya dauka in an karanto mushi aya sai ce kai za ka bar wannan al'amari ne in da su in an karanto mashi hadisi sai ce tare da labari wannan an yi zamani ne tun zamanin matsala ce sama da shekara dubu ɗaya a yanzu za ka lokacin biyanka ka gada akwai mutane da suke hasara da su shi ne allah maɗaukin sarki ce to su kafare na asalin farko su alƙur'ani ne ka ce kan ma suka ce allah maɗaukin manzala ta sama ba wahayi bane ba aka mushi inna ma zuwa ne ya zauna ake ba shi labarukan mutanen farko ake mishi shifci ake mishi illa'i yana rubutawa a cikin suratul fuqara Allah mai kusa yake ta wa qalu asatirul awwalin iktatabaha wa hiya tumla alayhi wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila mushrikai Allah mai kusa yake ta mushrikai suke cewa asatirul awwalina ta tsunniyoyi ne na mutanen farko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktatabaha ya rubuta ta ya tattaro ta tsunniyoyin mutanen farko ya rubuta ya rubuta yake an mushi wani alqur'ani haka suke cewa kaga mushriki la hadda bai da ka'ida komai wanda yake suka ce bayyatum la alai ana mishi shirkin ta bukura san wasiya dare da sani da sani da da malaita har ya rubuta ya kawo alqur'ani ya ce gashi to wannan kudiri na kafirai mushrikai na da kuma a yanzu ma da akwai mushrikai kafirai na da wanda suke da kudirin haka kuma a yanzu haka da akwai wanda suke amsa sunan musulmi ne suna ganin wannan alqur'anin bawa ne وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون haka mazani ولا بقول كاهن mazani ne kaga nan wa ma huwa bi qawli sha'ir wa ma huwa bi qawli kahin ha mazahib ne wasu suka ce magana mawaki ne wasu suka ce magana eh, me yake da suna boka ne anan kuma wasu sun ce tatsuniyoyin mutanen warko ne inda karanto mana ayo وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين magana ta kare sabkar sabkowar Allah ce Allah ya sabko da wannan alqur'ani dan haka ba magana boka bace ba ba magana mawaki bace ba ba sihiri bane ba wasu ta kai ba sihiri sannan kuma an zo ba ta tsinyoyin mutanen murko bane kaga mazahir haka suka rarrabu wanda ya ce kaza ne wanda ya ce kaza ne kuma ba komai bane ba gagara ba zama alqur'ani an wasu umarni an ce su zo da daidai gwargwadon sura ɗaya.
قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض Allah ظهيرا maɗaukakin sarki ya ce ka ce da su inda aljannu da mutane za su haɗu a kan su zo da makamancin alƙur'ani ga baki ɗin su haɗu su taimaka don su saba su zo su zo da makamancin alƙur'ani to da suka ga sun kasa shi ne suke tayin karyarai da shari ɗaya daga cikinsu wani ake cewa an ba shi aka ce ya zo ya saurara Qur'ani ya san fasaha ya san larabci da ya saurara ya ce kai wannan bayya mai kama da magana la boka la mawaki la fili wala ta tsuwar mutane wani ya ce yana ɗauko ma'anoni he mushrikai ɗan wasu ta ce kai ka wuce ka sai da ka kashe mu da ka sa mu babu ya ka ce canza magana ka gyara ne sai ya gyara ya ce mawaki ne kaza kaza kaza bai ci yawan faɗi gaske kaza wannan shi ne boka an ba ka dama aka ce ɗan kuntu fi rabin min ma'azan ba tu bi suratin mitli min mitli ku zo da sura kwatankwacin alƙur'ani sura ɗaya sai ka kasa an nemi sura ɗaya ma suka kasa su zo da alƙur'ani suka kasa to aka ce muka ƙarshe ku tabbata har abada ba ku ba ba kin ga wannan alƙur'ani alƙur'ani ne ga garba da to shi ne a nan gurin suke daga cikin ƙarerai da shabarin da suke idan tutla alaihi ayati na wannan mushrikin in wanda yake karanta da ranar sakamako idan aka karanta mashi ayoyin mu ayoyin alkur'ani shi an karanta mashi magana a kan farko sarki sai ka ji ya ce kala asatirul awwali sai ya ce ta tsinyoyi ne na mutanen farko asatir jam'i ne na ustura ustura ta tsinya ustura ta tsinya jam'inta asatir a wannan ayar kenan jam'i ne wa ba wa ba shi ne sai ka ji a ce a fatirul awwali ta tsinyoyi ne na mutanen farko Allah shi kuma bai san ba abin da yasa yake hudun haka yawan zunubin shi da aka bayyana yawan ƙetare iyakar Allah na shi da aka bayyana shi ya rufe zuciyar shi bai ya iya bambance gaskiya da ƙarya bai ya iya bin gaskiya shi da Allah ba sarki ce kalla haƙiƙa lamarin ba haka ba yake إنما أبن يفعل بل بريء الأمر الجيرية معك بنو القرآن باتتون مثلا فرقوا بشرة ران على قلوبهم يا رجايا وكما يا يناقا أكن زكاة تنسو ما كان يكسون أبن يفعل يوسنا أكتا بني كلمة ترانا شيني من الرين الرين ما لم يتشاشين أقصده الذي يعلو أقصده شيني tsaba da ake samu a kan wuka ko tako shi ne arbai to ne aka ɗauki wannan ma'ana aka kawo ta a nan gurin aka dora ta akan zuciyar su tsatsa ta dambarin mata shi yasa ya kasance ba su iya gane gaskiya wasu ba da suka ce kuma har kalmar da ta rai tana yin nuni akan al-ghalaba abu yayi galaba yanda ka san tsatsa yana ce galaba da ta rinjayi karni da yana wani ya canza kamar shi ya kamar tsatsa ko to haka rai rana galaba ce su ma wannan kafircin da rojin da suke yi da sabawa Allah da suke yi zarban da suke yi shi ya yi galaba ya rinjaya a kan zuciyarsu ya riya zuciyarsu ya yi musu tsafa a zuciya shi ne malamin ke ta kawai da zaka ce galabatin ranatin khamru ala aqli shari'a ala yana shi kawai da zaka ce giya tarin jayi hankalin wanda ya sha ta rayatul qawli to haka rin jayi wannan tsatsa da laifin da ke yi rin jayi akan zuciyarsu ya musu tsatsa ya rufe maimakantar da zuciyarsu domin zuciya tana makabta hakikalin makabta wanda a nan doron duniya kai makaho ne a lahira kai makaho ne wanda zuciyar shi ta makabta amma makaho na ido a duniya ne kaɗai na tashi gama Allah zai mai mashi da shi kuma fa ba makan mu bane ba innaha la ta'mal absar walakin ta'mal إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Allah ba ku ce sarki yace idanuna al-absar jam'i na basar ba sa makafta makafta مكرتا بتا سامي يعني تحقيقا تدومنيا ولكن تعمل القلوب التي في الصدور زوجية تبكي في كل كبزي تتجي بكي مكفتيرا مكفتيرا ها أبدا شيطان رب العالمين تجي بلنسوا وند يبجلوا على القرآن زأت هذا شيء أعمى ونحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فرقم ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man a'rada an zikri wanda ya bijirce wa alqur'ani baya aiki da shi baya karanta shi wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka anan da rabu yana da rayuwa mai kunci kaga san tsaba kunci saboda baya aiki da alqur'ani ya je yana yin wasu ababe na hauka yana fata wa kan shi lokaci sauraron kiɗe kiɗe wa tsawaƙi da sauransu bin film bin sabo ba zo ce ina ce sama da bai da aikin yi ba ya aiki da alkur'ani ya shiga kuncin rayuwa ka ga mutum shi da yawan zargin mutane daga wani abu ya samu shi da sa wani ne mun ne baki wani ne mun kaza wani ne mun zai ya mun kaza sama da babu karatu ya mutu ta alkur'ani ka ga mutum ya tsora rayuwar shi a kurin mutane babu imani ka ga mutum malaman sufu suna ba su wahala bokaye suna ba su wahala ɗan gina da kuma suna ba su wahala da makamanta haka ne hukuncin rayuwa ba zai taɓa samun nutsuwa ba a duniyar duniya fa inna lahu ma'isha tan danka rana ta shi kama wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma Allah ya za mu tada shi yana makamu sai wani ya ce qala rabbi lima hashartani a'ma ya Allah me yasa ka tada ni makamu wa qad kuntu basira alhali a duniyar duniya ina da ido bai san ba a doron duniyar ma makawo ne saboda zuciyar ta makafta shi yasa a zahira da zuciya ke nan kallo yake gani da zuciya yake zuciya ita ce hakikanin gani wannan gani roƙo-roƙo ba ya amfani matuƙar zuciya mace ciya ce yau ba la yan fa'u malu wa la banin illa man atallaha bi qalbin sani wanda ya zo wa Allah da zuciya kyakkyawa shi kadai yake kukuta ran ta da kiyama Allah ke mu shi ne Allah mawarki sarki ce kalla bari dai haƙi tabbas bal bari abin da suke riya ba haka bane wa alqur'ani ba ta tsuri bane ba na mutanen harko rana ala qulubihim yayi tsaka akan zukatan su ma kare ya tsura abin da suka kasance suna aikata rabbi kenan zunubi yana nan ya tsara wani darasi ne mai muhimmanci malaman tafsiri ke cewa arrani ko kuma arrai wanda aka faɗi nan gurin suke cewa huwa zambu ala zambu hatta yusawwida alqalb arran shine mutum ya yi zunubi ya ƙara tsora a kan wani zunubi ba tuba ba istighfar ya yi yin zunubi yana zonzuwa a kan zunubi hatta ya sauyi da kan yana yi da kaɗan kaɗan har zuciya shi ta yi baki tilin bilin ya zo a hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza inna al-abda idza akhta'a khati'atan aw tarwaya inna al-abda idza aznaba dhanban bawa idan ya yi zunubi nukita fi kalbi nuktatan zauna in ya yi zunubi za a ɗagawa zuciyar shi ɗigo baki in ya yi zunubi fa'iza huwa na zaɓa wa tsarfar wa taba sakula kalbi idan ya bar zunubin wannan ya tuba ya nemi gafara Allah sai a wanke mishi wannan mai irin wannan a tace mishi zuciyar shi a wanke mishi ita fa'in ada zida fiha idan ya koma zunubi ya ito ba yana ya doge a kan zunubi ya koma yana yin zunubi zida fiha hatta ya alwa kallo za a ƙara wannan baƙin har sai zuciya shi wannan baƙin ya yi dukkanin zuciya shi ya kasance zuciya shi na koma baka da zunubi sai manzo Allah ya ce wa huwa ranar nabi ذكره الله في كتابه تجي دي tsarin da take zuciya take dauka wanda Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin alqur'ani kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito da Imam Bukhari da sauran malamai da hadisi suka rawaito hadisi hadisi ne inda tace kenan zunubi yana kawo maka duhun zuciya yawan zunubi da rashin tuba rashin istighfari yana kawo maka duhun zuciya ka dinga zunubi ka doge akan zunubi ka yi ka kara ka yi ka kara ba ka tunanin Allah ba ka neman gafar Allah ba ka barin wannan aikin yana jawowa zuciya ka daban to baka dinin ba ka iya gane alkhairi duk wa'azin da za'ama ba ka iya amsa alkhairi saboda zuciyar na ita mai amsa Allah ya Allah ya dan shi da Allah wa kun ce wace kalla bal rana ala qulubihim ma kana yaksubun kalla tabbat bari dai bari bari dai wannan abin da suke riya ba haka bane ba na cewa alqur'ani ta hanyoyi ne da mutanen farko rana ala qulubi sababin da yasa suke ganin haka ya yi tsaka akan zukatansu abin da ya saba bayan tsaka shine abin da suke aikatawa na duniya ya sababa musu tsakar zuciya Allah to ranar tashin kiyama daga cikin hukuma da za a musu sai ana maɗauki sarki kan ya ce kalla innahum an rabbi yau mai zalla mahdudu tabbat su wannan fajiran bayan su wannan kafir su wannan masu saba wa Allah ko sarki innahum lallai tabbas su an rabbi game da ganin ubangiji su Allah maɗaukin sarki yau mai idan a ranar tashar yama lama hajjumu da tabbas za a shaka za a musu shakamaki ba su san su da Allah da ke kenan ranar tashar kiyama waɗannan fajiran ba su ba ganin Allah kafirai mushrikai da fajirai ba su ba ganin Allah za a yi sa shakamaki tsakaninsu da su da ganin Allah shi kuma ganin Allah shi ne babban ni'imar da ke cewa wa kiyama wanda ya yi aljanna kawai da bayanin Jesus ganin Allah mai shi sarki shi ne Allah mai sarki ce hukuma ta farko da aka bayyana musu shi ne inna mu afar da su game da ubangijin su Allah mai sarki yau mai idan wurin da ranar ta kashe kiyama la mahjubu da tabbas za a yi musu shakamaki ba za su zama Allah ba su ba nan wani shi ne babban hukuma a ce Allah ya haramta maka ganin shi hadisai da dama maza za ta sun zaka ja ce wanda ya aikata aiki kaza Allah baya Allah baya ba zai ga Allah hadisai sun zo a ruwan wanda suke nuna cewa mumune na gari na kwarai za ta ga Allah shi yasa al-Imam Shafi'i kawai yanda Ibn Kathir al-Allama Ibn Kathir ya نقلت لك الإمام الشافعي الإمام الشافعي يقول وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنون يرون يرونه عز وجل الإمام الشافعي يقول أولا آية da akwai dalili akan cewa lallai mummunai suna ganin Allah madaukakin sarki a wannan ayar da akwai dalili akan cewa lallai tabbas mummunai za su ga Allah madaukakin sarki domin nafsin ayar mantokin ayar shine an hana mushrikai kafirai ba su ganin Allah shine mantokin ayar nafazin ayar abin da yake tabbata mafhumin ayar mafhumin muwafaka na aya shi ne ke nan mummunai za su ga Allah shi ne imamu shafi ya istilali shi ne ibn kasir da ya kawo maganar ta imamu shafi ya ce wannan istilali na imamu shafi istilali ne fi gayatul usul ya kai makura wajen kyau imam malik shi ma an na farko daga gare shi daga da yake da suna إمام القرطبي أنا قلت القرطبي المالكي أنا قلت التفسير شيء كتوى إمام مالك يوقت اللي كلام سوينا آية كتوى لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه يوقت اللي الله ملكي سركي يا حانا كافري مكيا الدنيا مكيا شيء ganshi to ya bai zai bayyana ga waliyan shi masoyan shi bayan shi na gari na kwarai zai bai na gare su da gan shi ganin Allah na ta shafiya wannan matsala matsala ce wani tana daga cikin mabahi na aqida shin za a ga Allah ko ba a ganin Allah ahli sunna wal jama'a sun tahi akan cewa za a ga Allah ba na tashin alƙiyama amma a gurin duniya ba mu magana ganin Allah manzon Allah ta sama lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi ya ga Allah ko bai ga Allah ba malamai sun yi safa idan wannan kuma kai ba na ka bane ba yau sai kai to sabanin malamai kai kuma wani yankarin da mu amma a doron duniya ba magana da Allah yan ka an kore a duniya an kore magana dan hakika da sauran su ce ta kun suna da Allah da shi ba magana da Allah a ranar tashar kiyama alu suna sun yi ittifaqi akan mummunin za su ga ga magana ta ɗaya daga manyan malamai daga cikin gidajen malaman ahlus suna imam malik da imam shafi da sauran maganganu na malamai ibnu kasir da ya kawo magana imam shafi ya ce abin da imam shafi ya waɗi da akwai ayoyin da suka tabbatar da shi na alkur'ani sannan da akwai hadisai mutawatirai ne ake ni da hadisi mutawatir hadisin da ya zo ta hanyoyi da yawa ta ba a iya karanta shi wanda yana daga ahadisul ru'ya hadisan da suka zo suna tabbatar da ganin Allah ranar tashar kiyama suna da yawa sun kai mutawatir har ma yana daga cikin wanda ake bada misali mimma tawatara hadisu man kazab ومن بنى لله بيتا واحتسب ورقية والحوض وهذه بعض الأسواق عشان أبيات المهم محل الشاهد والرقية رؤية الله عز وجل حديثنا القضاء أكان رؤية الله عز وجل فيهم حديثين متواتر حديثين أرو أرو ديرا إن قلتتو ولا القضاء أكان مجانا فرؤية الله أعاوي على مثال آية في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة Allah ma'aukisar ke ke cewa wujuhun yau mai izin nazira wasu skoki a ranar tashin kama za su dinga sheki su dinga kankari don tsabar ni'ima fuskokin mummune me yasa ila rabbiha nazira za su ga ubangijinsu Allah maɗaukin sarki ila rabbiha zuwa ga ubangijinsu nazira za su gani wannan huskoki ranar tashar kiyama kaga wannan aya ta suratul kiyama ta tabbatar da mumunai na gari na kwarai awliya ullahi ranar tashar kiyama za su ga Allah maɗaukin sarki sannan Allah maɗaukin sarki a cikin suratul yunus yake cewa lil ladina ahsanu husna wa ziyada ولا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اللهم أكتن سلكي كتاب للذين أحسنوا ga na ga waɗanda suka kyautata aiki a nan doron duniya alhusna suna da aljanna mai suna alhusna ɗaya daga cikin sunayen aljanna alhusna sai Allah ya ce wa ziyada da kuma ƙari wannan ƙarin menene manzo Allah ya fassara shi a hadisi yace ala inna ziyadata ru'yatullah ganin Allah shi ne wannan ziyada manzo Allah ya fassara az-ziyada shine Allah zai yayi su gan shi murmure ba za su taɓa ganin wani abu na ni'ima na jin daɗi babu ni'ima da ta ganin Allah domin ganin Allah Allah ya yaye maka ka gan shi ranar ƙasa kiyama alama ce ta ya yarda da kai yarda Allah ya hayya ba da dama ka gan shi babu kawai yarda sai da ka wa aljannan ma ni'ima ba da kai ba ni'imar ganin Allah ba ɗauke sarki shi ne matsara da ni'ima to su wannan su kuma fajiran bayi a nan gurin sai Allah ya yi musu hukuma da rashin ganin Allah ba za su ga Allah ba kamar ana ce musu kuma ba gani na amma kuma mummune na gari na koyi za su gani wannan aya haka take bayyana shi ne Allah mai sai ke ce kalla tabbas su wannan fajiran bayin innahum lallai su an rabbihim game da ganin ubangijinsu ayi an ru'yatu rabbihim game da ganin ubangijinsu yawma idan za su tashi kiyama la mahjubuna tabbas za a shakarunce su ba za ka ga Allah ba za a sanya shi a kamar su tsakanin su da ganin Allah ba su ba ganin Allah ba kasu su ba nan kadai aka tsaya ba a hukuma hukuma ta farko ba su ba ganin Allah ko sai Allah madaukakin sarki ya ce summa innahum lasalul jahim sannan kuma za a sanya su wutar jahannama su ɗanɗani ko kuɗata su ɗanɗani azaba ta wutar jahannama sun ba innahum sannan su lalle tabbas lafarin jahima za a sanya su cikin wutar jahannama su ɗanɗani kuɗata azaba ta wutar jahannama tare da an haramta masu ba su ba ganin Allah ga azaba wutar jahannama sun mai yuqalu a nan doron duniya ba suna izini ba sun da cewa wai azaba an an an yi wuta an ko an an tare da ta tana ta ci tana ta babbaka ai ya ta kone sai ta mutu haka za ga suna tsige ni ko ba a zo a dinga ta ba a sa wuta ko makamanta suna tsige ni shi ne Allah muka fi sarki ce sun mai yuqalu in an sa su ta jahannama sai a ce musu hadal wali kuntum bihi tukadibu wannan ita ce wutar da kuke karyatawa yanzu ku karyata ai kun dan malamai suke cewa khazanatu jahannama mala'iku masu gadin wutar jahannama su ne za su gaya musu hada lalli kuntum bi tukallimu wannan ma abin da kuke karyatawa ne yanzu ma ƙarya ne a fasihirun hada an an tula da sirrun kun ce sihiri ne to sihiri ne ko kuma baka haka za a yi gaya musu wannan magana ne ta ƙara ƙara su baƙin ciki a cikin baƙin ciki da suke cikin wutar jahannama Allah ke shi ne Allah mafi sarki ce sun ma ilmin da farin jahim sannan su za a sanya su wutar jahannama su ƙona su sha azaba ta wutar jahannama sun ma yuqalu sannan a ce musu mala'iku masu gane wutar jahannama za su ce musu hadal ladhi wannan wa azabar shi ne wanda kuntum bihi tukazzibu shi ne wanda kuke karyata a ranar tashar zama to ga shi ya tabbata a gare ku yanzu ku karyata hada wannan shi ne kiran hausa da an sauran lokaci ko na sai Allah madaukakin sarki bayan ya gama bayani akan hali na mushrikai yadda zai kasance hali na fajiran bayi hali na mutanen banza hali na fasikai bayan ya bayyana halinsu na farko littafin aikin su ina zai kasance sannan kuma hannu kwanan azaba ya tabbata a gare su menene ne yi su ya aikin su karya tara da ranar sakamako sannan kuma hannu yawan saba ma Allah da yawan yin zunubi sannan kuma hannu da kake ta ayoyin Allah bal ma da yi musu sharri a ce tatsuniyoyi ne na mutanen farko da kuma yawan zunubinsu wanda ya kai har aka shaka mankance zuciyarsu zuciyarsa ta yi tsaka ba ba da kai amma su ba su yarda da gaskiya ba su iya farar da gaskiya daga cikin gariya da kuma hukumar da za a musu ranar tashar kyama ba su ba ganin Allah sannan kuma hannu za su kankani kuɗa ta azaba ta wutar jahannama bayan haka kuma hannu za a dinga gaya musu cewa wannan abin da suke karyata ne a dauran duniya shi yanzu ma ƙarya da ku sai Allah maɗaukin sarki ya zo da bayani akan su kuma mumune al-abrar kuɓutattun bayi bayi wanda ke masu kubuta sun yi aiki na gari na kwarai wanda zai kubutar da su daga wajen jami'a zai ta sa aljanna su ya zama akwai sarki ya bayyana kansu ina ji ayoyi ne da dama amma dai mu dan kwana a cikin abara da insha Allah mu fassara ko aya biyu ko uku ko makamantan haka mu dai kwana a cikin bayi na gari na kwarai kar mu kwana a ƙarshen wajen wato ayoyi wanda ke magana akan wannan bayan fajirai da mukomarsu shine karanta wani ko aya ko uku insha Allah
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون in sha Allah da izinin Allah waɗannan ayoyin mu kwana da su da izinin Allah gobe in sha Allah za mu ga tasirin su in sha Allah Allah kai mu gobe lafiya abin da muka faɗi daidai Allah sai ya saki mu zan ka mu abin da muka da kuskure Allah ya barta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته cewa idan mace ta gama al'ada bayan ta yi wanka har ta ɗauki azumi sai wani abu kamar jinin ya zo a ƙarshe ya zo a ƙarshen to ya mene ne hukunci mace ta gama jinin al'ada sai kuma daga baya wani abu ya zo mata kamar jini dunkule ko kuma jinin makawar kai shi ya dawo idan ya kasance tana da al'ada na kwanakan da take yi kuma jinin ya tsaya ta ga jafa ta ga bushewar gaba daga zubowar jini haira wadda kuma tana da al'ada kuma tana iya bambance wannan jinin shin na haira ne ko ba na haira ba ne ba domin jinin haira na farko baki ne na biyu wari gare shi wadda kuma kabri gare shi jin haida baki ne ga wari ga kabri yani ba baki ne ba ja ne kalar baki sannan kuma hannu ga kabri ga wari in tana da al'ada sannan kuma hannu ta lura da wannan wasu ɗin. in ta ga jini ne ba da zai da suka wannan sifofin ba kenan jini ne na istihara ba jini ba da mana al'ada idan kuma ya cika wannan sifofin jini ne na haihuwa ko in ko tana da al'adar ta mustaqirra cikakka za ta yi amfani da al'adar ta kenan wannan shi jinin da ya fito na da yake wasu na da mai kafin da sauransu yana daga cikin waɗanda ba a lissahi da shi kenan za ta yi amfani ne da al'adarta na farko in ya kasance al'adarta maharufa ce abin da ya sama da al'adarta baya cikin jinin haila sannan in ba ta da al'ada cikakka za ta yi amfani da da yake da suna alama kala ta siffofi na jinin haihuwa wadda abin da ya karu a kan haka ba shi bane ba in ko ta kasance yani yana mata da yake suna inkisari shine ya zo wani lokaci ya tsaya kuma ya kara to wannan za ka lura da lissani shi damar ki da ba ta da al'ada za ta yi amfani da lissani babban abu ne wanda ya taimaka iya mace siffar kalar jinin in ba ta da al'ada idan tana da al'ada za ta yi amfani da al'adarta sai in al'adarta ta ta canza sai ta yi amfani da al'adar ta zo mata sabuwa kwana nawa take yi da sauransu wannan shi da a taɓaice haka matuƙar tana da al'ada ba ta lissani da abin da ya zo bayan al'ada musamman in siffofin shi ma bai shi ba kallon su in kuma ta da al'ada za ta yi amfani da kallon insha Allah.
mai tambaya na gaba yana cewa malam aka ce idan mace tana jinin al'ada idan ta hau saman tafi tafin baya sallah
tafin yana sallah matukar jini bai taɓa shi ba idan mace tana jinin al'ada ta hau kan tafin tafin yana sallah matukar jini bai taɓa shi ba wannan babu wani dalili akan cewa abinda mace tana jinin al'ada ta hau baya sallah babu dalili لا من كتاب ولا من سنة واضح كذا تافن ينا صلى كما يا هلت تزونا ما أما صلاتي أما غدا وفي ألف دليل تا يزونا أما صلاتي منين أكي بقاتا منين أكا هنا تا تشبو مصلاتي تا الهالي جنن نائر كما يقول الأمر الله دا كل وسائل أن مسلاتي إلى سنيا كش نواتا وندا إن أكرم القرن جيني باية تقريبا su ma a da'in matsala duk da jumhurin rama mafi yawan malamai sun ce akan cewa ba ta shiga musulunci amma in a jafi malamai da suka ce akan cewa za ta iya shiga amma menene ta kiyaye ta zanto ta kiyaye ta yadda jini ba a iya zuba manza masu sama aisha rabi allahu ana ana gurin aikin hajji manza Allah ya ce mata if alu ma ya fa'alu hajji gaira Allah ta kun fi bai duk abin da mai aikin hajji yake yi ki aikata kawai kawai sai da baki arewa kuma jirin hanyar ta aikata duk abin da mai hajji mai aikin hajji yake aikata daga cikin akwai sa'ai bayan safawar marwa a safawar marwa ba shi masallacin hannun da yake kawai kawai sai ya kana kuma ka ga magana mafi tsarin da wuri jikin mace baya zama tuwa da jasa dalilin jini na zauwa wannan aqida ce ma ta Yahudawa sun kasance in mace tana jin haila ba sa cin abinci da ita bal ma raba gurin kwana raba gida ma ake a kai ta can wani ɗaki daban a ace ta wannan babu wani dalili a kan shi wanda da ma za a ga mutane suna kyaman ba sai lokacin da aka ce jini yana so mata yadda ka gani kake bayan gari sai a kwamace ka dan kana bayan gari ko dan kana misali ita ma al'ada ce tabi'a ce jikin da yake wurewa wannan kuma wari da yake da makamanta haka ita ma an umarce ta ta yi tsafta ana so mace lokacin jini yana zama ta yau ta yi tsafta matukar ne bai taba ba abin zama jini baya najarsa abin da ake zama haka
salamu alaikum malam wannan mai tambaya ke cewa malam wai in mace tana da ciki sai ta tafi likita sai aka ce za a zubda cikin sai aka ce wai zuwa cikin ne za a yi mana tana da laifi
tana da ciki aka ce ne ke ta aka ce za a zuwa ciki dalilin zuwa ciki sai an ji shi a halin da ya halitta a zuwa ciki hali ne bayyana jidda na farko da likitoci amintattu su yi bincike a kan cewa wannan cikin ba ta yadda za a iya ceton shi in aka ce za a ceci cikin uwar shi za ta mutu a samu tabbaci cewa wannan likitocin amintattu ne su yi bincike su turba cewa ba yadda za a yi ba a iya hudu waɗansu a sa shi cikin kwalba ba a iya ba ta magunguna ba wanda za ta sha wanda har za ta iya aini shi ba yadda za a yi kawai dole ne a yi asarar ɗaya daga ciki to a wannan halin kadai rayuwar uwar yaƙini ce ba ya yi wajen neman rayuwar jariri ne a tsarin rayuwar uwar a wannan halin ne kadai aka halatta musulmi da su amma matukar ba wannan sabon ba wannan ne ba sabon to ba fi yadda za a yi abu da talauci mace talauci gare ta a ana so ta samu koshin lafiya a kiba ake so ta ƙara yi a waye ba wannan a ana tunanin in in sai haka da yake wasu ba ta samu ƙarfin jiki ba dole ne ya kasance sababin da zai sa a duk da rai rai ne ake tsoro da ta yi nata amma in dai ba ran da bane wa ake tsoro ta yi ba ya ta ba abin da shi wannan wahala nawa wanda likitoci suka ce ko a dauka jinin ko ta sha wahala ko kuma ba ta yi kuma ta miƙe lafiya amma in ya bincike su da ilimi kuma su ma ba da suka ce dole ta rage likitocin amintattu ne ba waɗanda turawan ke ba su kuɗi akan duk wanda ya yi ƙoƙarin ya zubda ciki da akwai ƙarin dala da za a mishi da akwai ƙarin matsayin da a bashi da akwai wani kuɗi da za a bashi inda wannan ya shahara dole ka kasance likitan amintacce ne Allah ya taimaka.
Assalamu alaikum wani wani mutum zai ke cewa ita ce ba ta da lafiya sai suka fi likita haka masa ɗaukar shi ne. To kuma tana azumi shi ne matsayin azumi ta yi.
Babu wasu azumin tsoron shi inda aka hana ɗaukar jini asalin matsalar shi ne yin karo. Karo ba da jini ɗaukar jini da hukuncin da inda ake hana waɗannan ababen in ya kasance mai azumi zai samu rauni ta yadda ba ya iya yin azumi ba shi ne aka hana aka idari na wannan matsala amma matsar ba da wani jiki ba zai shiga da mutum ya je ya ba da jini ko kuma a yi ɗaukar jini insha Allah bayan saɓa da
Wani mai tabbaki cewa shi mala idan mutum ya yi fidishe satar amsa a cikin azumi.
yadda Fidishe satar amsa A ta cikin jarabawa a azumi.
cikin azumi.
ne Shin ya matsayin azumin sa yake?
azumin shi yana nan amma kuma ya yi babban yau mutum ya yi gish da larabci muna ce mishi gish a yi wajen jarabawa ka eh, ka yi kaci tambaya ka je da littafi ko ka nemi wani ya gaya ma haramun ne wani mazala ce man gashiyar farita mina duk wanda ya yi mana algushu ya yi wa musulmi algushu to baya tare da mu kai kuma in kai a wajen karatu in kai algushin nan ma ba mutum zai ba kawai al'umma ce kawai to don haka baka tare da manzan Allah haka ya nufi ce ka yi laifi babba tuba ka koma zuwa ga Allah wakin sarki amma azumin ka yana nan amma ka rage ladan azumin ka wala wannan shi ne amma azumi ingantacce ne amma ya dai bayyana ladan da da ba kai ba wala
malam mai tambaya ne ke cewa shin ya halatta mutum ya kai ma budurwarsa sukarin sukarin na azumi wanda yake so ya aura nan ba laifi bane ba ɗan aurenta zai ya kai mata kyautatawa ce ba laifi bane ba amma ya kasance yani soyayya ce irin wannan ta titi soyayya babu ita goma abinda ake cewa eh, hira yarinya kenan wannan kalmar ya gyara ta maimakon ya ce budurwa ya ce wanda yake so ya aura musulun addinin musulunci in mutum ne yana soyayya ta aure ana ce musu shi ne yin namijin ana ce mishi alkhafi mace ana ce mata almakhtuba da hausa ba da shi alkhafi mai neman aure macen kuma wanda yake so ya aure kinan wannan za a yi amfani ya ce kinan wanda yake so ya aura ba laifi bane ba amma al'ashiq da al'ashika masu soyayya masu son juna ba dan aure ba ta yi ma ya tarmari ne wanda a gidansu ake ba shi kudin kari da makaranta haka in bai da lafiya baban shi zai kai shi a likita kuma yanzu ne ya ɓata ya rage mutane lokaci har yanzu mun kai mana suka kai haka da akwai aiki kenan wannan babu shi a musulunci amma in wanda yake so ya aura ba laifi ba ne ba wani salo ne ya kai ba kyautata ma wannan wanda kake neman aurenta dan hankalin ke dawo zuwa gare ka ba laifi ba ne ba an shar'anta maka ka kalli wanda za ka nemi aurenta kuma an shar'anta maka kana iya kyautata mata ba laifi ba ne ba amma fa wani abu inda za a samu matsala aure ya ƙi zuwa wannan kudaden da aka kashe da akwai malaman suke wanda suka cewa sai an biya su to dan haka ba su ba san me za ka amsa Allah ya kiyaye shine alhadaya wal libat da ake badawa wanda ba ta dace bane ba yanda filanci za a amso kun awon da mu ba kinan yana da aiki ya nemi a bashi wannan abara wasu malaman suka ce in sababin da gare shi ne bai da inci a mishi kyaututtukan da zai amma in za a zan daga rikin yana da mutu a musulmi da wani shi ne ke yi masu san me za ta zanga a mutu zanga kan wani ya kawo miki ka ɗari gari ko muka wata haka ki kasa zanga mishi wani kuma da kamata ba a mai da wanda shi ne alama ta mutum yana so tsakanin da wani wanda bai kawo ba su garin azumi alama ce ta ba so wani da yake tsakanin da wani kowa ya yi da gwagwagon karin shi wanda yake da dama da wanda bai da dama ne wanda shi ne da wani da ya kamata a kiyaye amma asalin kyautar take da matsala shari'ar mutunci ta ba ka dama ka kyautata wanda yake so ka aura ta yadda hankalinka zai dawo amma kada ya zamto manufar shi ne ka sayi zuciyarta da kuɗaɗe ita ma kada zamto manufarta ta amfana da kuɗaɗen da kawai ya zamto auren shi ne babban manufa Allah ya taimaka Allah ya taimaka malam ya muka bai ke cewa shin malam ne bambancin farawo da mace da kwaya farawo da mace da kwaya ko makamancin haka farawo yana yin aikin laifi shi ma mace da kwaya yana yin aikin laifi dukkanin su ne suna yin aikin haramu kuma dukkanin su suna banna ai bannan farawo akan dukiyar bayan Allah bannar mai sai da kwaya da wuri akan hankalin al'umma kuma wala Allah shi wannan wanda yake sai da kwaya da wuri ya yi barawo laifi saboda shi bannin da yake ya ba karama da ke Allah ke maka Allah ke kiran dukkanin su dai suna aiki na haram suna aiki na asha wanda dole su yi kokarin su kiyaye wanda shi na je abin da addinin musulunci ya tare da akan hasu
assalamu alaikum wannan mai tambaya ke cewa malam masallacin da ake karanta ishi biyu kullum sai yake da wanda ake karanta sama da ishi biyu ina da kuwa tarawih ne a tarawih wajen yawan kira'a annin shi ne babban abin da ake so ana so kalma da kalma za ka iya masallacin da ake karanta izu biyu yayin ba a ɗaya da tilawar karatun da sauransu abin da ake so a sallah na farko cikar hai'ar sallah ruku'in ta da sujjadar ta da iyamata ana cika ta daidai ana kiyaye sunna manzon Allah na farko na biyu tilawa ana yin ta tilawa ta tadabburi ko kuma ana yin ta tilawa irin ta kauyen da ta san an tada injin ka ko injin markabi dole ne an lura da masu matsayin kenan ba a iya wacewa ba wannan masalacin yayi ko wannan masalacin yayi kai ne sallah ka karanta yadda ake sallah kai mai zuwa sallah ka an karan gaya ma a makaranta ya ake tsaye sallah kuma ka san ya ake yin karatu da tajmidi da nutsuwa to wannan mazalafin da ya yi kiyaye wannan ko da rabin ɗin suke karanta shi ne a kai aiki da karatu da nutsuwa ba na gaugawa da makamanta shi ya zai musulunci game da kulamun dare ba yawan kira a kai ke su na kiyaye na dubbukan kirama da kiyaye na dubbukan sunna da yawan kuma wani shi ne ake bukata idan kai ka kiyaye ka ga wanne ne ya fi gyara ka wanne ne ya dace wanne ne ya yi zama ya yi yarda da Allah maɗaukakin sarki da ya rubuta shi
yau da tambaye ke cewa malam idan muna sallah akwai wani wanda yake zama masallaci a baya yana jirin jan mutane yana wasa ko makamata haka sai idan na zo daga baya zan iya kwaye waje don kar wannan ya shiga ya shiga in so shi cikin sallah
ban kai ya sauya waje ba za babu ka laifi laifi in a cikin sauro ne ba laifi ba ne ba ya sauya waje da yin ba laifi ba ne ba amma zai kasance cikin sauran kake kada sauya waje ya zanto ka koma wajen sauro da makamata wala kuma ba laifi ba ne ba ɗan uwanka ne musulmi kana iya keɓance shi ka yi mishi nasiha gane kaza kaza kaza kaza ka yi shi nasiha domin nasiha sai ce daga cikin haƙƙin ɗan uwantaka in ka ga ɗan uwanka yana yin laifi to nasiha za ka mishi ka faɗakar da shi yana da cikin haƙƙin ɗan uwa musulmi a kan ɗan uwan shi wala kuma yin ka san salon da hikima da za ka mishi nasiha don ya fahimta da don ya amfana da nasiha ya yi aiki da ita kakka mishi ta hanyar da bayar ba aiki da nasiha shi mai nasiha yana ba waɗansu abin da za a amfana da shi a masu sha'adu.
yawan kamar na ƙarshen tattara malam idan mutum ya yi yin azumi yana cikin abin da sai jinin haila ya zo mishi sai ya ajiye azumi sannan kuma idan zai ci gaba sai ya sake sabon niyya ko kuma na idan mutum ya ya ɗauki kiyama ta ce ta ɗauki niyoyin azumi wada gobe da dare to kuma jinin haila ya zo mata ya zo mata ne kafin sauran ne ko bayan sauro ka gaba ta yi ba azumi ko to kenan tun da aiki bai samu ba niyya ta tsaya to kuma in za ta rama dole ki ne ta ji da niyya rama ta azumin da za ta yi gobe in ya ya riga ya tsaya kenan niyya ki ta ji da kai ko da wai a halin wannan ai yana da ɗan nisa matsala shine ka ɗauki azumi yau wata ka jiro cicicin gobe na goma sai baka samu ba dama kai azumi to zo ne ka jaddada niyyar gobe saboda wani uzuri shi da ko ba ta ka gobe ka jaddada niyyar kenan kowane azumi niyyar shi daban gare shi shi wancan wanda ba ta yi ba niyyar wancan ne sai ya riga ya ta yi ko ba a yi shi ba to wanda za ta yi a gaba sai ta yi mishi niyya musta ana fara tashi karanta shi kuma mun ga mun bayyana niyya bata da wahala mutum har ma zai bayyana nauyin ta bata da wahala kawai niyya zuciyarka ce za ka gaya wa gobe da yaro ga Allah maɗaukin sarki azumi na farilla shi ne wako wanda a cikin saniya biyar sekund biyar kana iya yin wannan a cikin sekund biyar kana iya gaya wa zuciyarka ka yi shawuri da zuciyarka ba a baki ba ake wani a cikin sekund biyar yanzu wannan ibada har mutum ya riga alhali ita ce tushen ibada ni ya hamu fiya ne ganin yani aiki ne zai da zama mun kawai da ke za a kiyaye insha Allah niyya ita ce tushen ibada ita ce asali shi ne babban abin da Allah yake hanga gabawa a ibada niyyar zuciyarka yaya sai ta Allah kowa da wannan aiki Allah sai maka Allah sai alkhairi abin da muka faɗi daidai Allah ta cikin mizan na sa al'ummu abin da muka yi na kuskure Allah gafarta mana subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk